الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah maɗauki da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na litinin hudu ga watan al-muharram shekara ta 1439 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi ne 25 ga watan tara a shekara ta 2017 a lissafin miladiya darasinmu na 55 kenan a karatun littafin fadlul islam na malam muhammad bin abdul wahab tare da sharhinsa na salih ali sheikh hafizahullah a makon da ya gabata dama mun tsaya kan abin da ya kawo mana dangane da ta'arifin bid'a wato bayanin ma'ana da iyaka da haddi da abin da ke bambance bid'a da abin da ba bid'a ba ya kawo mana ta'arifi guda biyu ko yawwa da wanda ya ambata cewa bid'a ita ce ma uhditha على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم bidiya ita ce dukkan abin da aka farar da shi da ya saba wa abin da aka ciro aka karbo aka ruwaito aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko magana ce ta baki ko aiki ne na gabubba ko ƙuduri ne wato aƙida ta zuci kuma aka sanya shi shine ma'anan wa ju'ila dhalika hadiyan multazaman kuma aka sanya wannan ya zama wata hanya ce da aka makalkale mata ake binta a koyaushe in ce iltizamin abu abinda za ka yi shi ko da yaushe wa tariqan maslukan kuma aka ɗauke shi a matsayin hanyar da ake bi wannan wasu malamai suka yi wannan tarifin kuma ya kawo sannan ya kawo mana tarifin ash-shatibi wanda na ambata mana wani shi kuma malam ya kawo wani daban to duka guda biyun suna cikin ta'arifin da shi a shatibi ya kawo duka guda biyun akwai su illa bambanci malam nan bai bayyana ba kuma ran nan ba mu yi zancen ba har yanzu bambancin ta'arifin guda biyu wanda ya ambata cewa tariqatun fi dini muhtara'a تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل وندي كامنا كما شيني طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية هو شيني أبدي كامنا to bambancin waɗannan ta'arifofi malam shatibi ya kawo su ɗayan ya ce shi ne tarifin bidi'a ga waɗanda suka ce bidi'a ta taƙaito a babin ibada ba ta shiga babin al'ada da mu'amala shi ne suka kawo wancan wa yi kusadu bi suluki alaiha almubalagatu fi ta'abbudi ya tsaya iya magana ta'abbudi wanda kuma suka ce bidi'a tana shafar al'ada da mu'amala sai suka ce a bashi wannan tarifin shine wanda malam ya kawo kuma shine wanda shi a shatibi din ya fifita shi yasa malam ya kawo shi anan cewa yuqsadu bi suluki alaiha ma yuqsadu bi tariqati shar'iyya a tambayar da mutum zai yi dama shine ban so mu shiga cikin babin da zurfin sa ba saboda mahallin nan ba na wannan zurfafawar ba ce amma ta wace hanya al'ada da mu'amala ke zama ibada ke zama ke ake samun bid'a a ciki ko akwai buƙatar la'alla tambaya akan wani ai kun san dai bambanci tsakanin waɗannan al'amura ibada al'ada da mu'amala ko kowane insha Allah an san ma'anarsa ibada shine abin da aka yi umarni a aikata shi ko a bar shi ma'ana abinda Allah ya yi umarnin a bauta masa da shi fi'ilan aw tarkan wala budda an yakuna ma'muran bihi shi kuma ba ta zama ibada sai idan ya zama umarni ne aka yi cewa ayi an gane wannan yawwa al'ada kuma shine abinda cikin mubahat ko kuma a cikin muharramat al'ada wani abu ne da mutum ya saba yin sa bi ghaddin nazar an muwafaqatihi aw adam muwafaqatihi li shari'a al'ada ce da ya saba yi sawa'un akan iya samun ta dace da shari'a ko ta saba ma shari'a a mu'amala kuma shine abinda umarni ya zo a kansa amma kuma shi ba ibada ba ce abinda ya shafi saye da sayarwa aure duk waɗannan abubuwan akan sa su a wannan babi to meye dalilin kawo cewa ibada za ta shiga cikin al'ada da kuma a mu'amala al'ada gefen da yasa za ta iya samun bid'a a iya cewa kai ibada ta shiga bid'a ta shiga cikin ta shafi al'ada shine duk al'ada in aka canza mata niyya to za ta iya zama ibada to in aka yi niyyarta ba bisa umarnin shari'a ba kuma aka yi niyya kun san niyya niyya mai ma'anar niyya bari a yi don a samu lada ko in aka yi haka to zai cire ta daga al'ada sai mai da ta ibada to irin wannan abin da al'ada ne da mutum zai yi niyyar ya mai da shi ibada to in ya saba ma shari'a sai zama bid'a an fahimci abin yau saboda me yanzu abu ne na al'ada amma qasada bihi at-taqarruba wa ta'abbuda wa lam yakun wa lam yakun ma'muran bihi idan mutum ya niyyar samun lada da shi kuma ya zama wannan ta ɓangaren wani abu ne wanda ba a samun lada da shi ma'ana ba a yi umarni da shi ba a shari'a to ta nan bidi'a take zuwa kun gane wani ko ba gane a wannan babin shine abubuwa da dama suke shigowa kamar abin da ya shafi tufafi mun yi magana ko ishara zuwa ga wannan makon da ya gabata kamar mutum ya lazimta wa kansa ya ce shi har abada yana da ba zai sanya wani kaya ba sai fari kuma ya ɗauki cewa wannan umarnin ko umarni ne na shari'a cewa haka ya kamata a yi to kun ga wannan ya zo da bid'a an fahimci abin amma da zai ce ba zai sa kaya ba sai fari saboda ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi so to shikenan amma in ya ce shari'a ce ta ce lalle ba za ka sa ba har ya rika jin haushin mai sa baki ko mai sa kore ko mai sa shudi to wannan ya an shiga bid'a kun fahimci da al'ada ta koma ta shiga bid'a ko ka lazumtawa kanka wani launi na daban ba fari ba ko ka ce hula sai iri launi kaza za ka sa ka ji haushin wanda bai sa irin ta ba wannan alayin bid'a yake kuma kun ga al'ada ce ta hawwalat wa sarat menene bid'atan saboda abin da aka yi idafa a kansa na iltizami da aqida da manufa la'alla ma har asa wala'i da bara'i a ciki mun san wala'i da bara'i ka so mutum saboda wannan ko ka ki mutum saboda wannan an gane wani abu yanzu kamar waɗanda za ka ga daga cikin sufaye akwai wanda suka lazimta in kun kula akwai wanda za ku ga suna sa koren hirami kuna kula e a wuya a yafa shi shi asalin wannan ishara ce zuwa ga kun san kallar kabarin manzo Allah sallallahu daga saman kubba da ta zagaye a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi ai kore ne ko to a zamanin daular turkawa suka yi wannan koren akwai waɗanda suka lazamci wannan abun a matsayin wata aƙida launin kore din saboda wannan guri an gane wannan abun to wannan irin wannan abun shi ta nan bid'a take shiga a mu'amala kuma yadda bid'a ta kan shiga mu'amala shi ma abubuwan da an san su asali shari'a ta zo da su a babin mu'amaloli amma mutum ya lazimci wani tsari da shari'a ba ta umarni da shi ba kuma ya ɗauki cewa zai samu lada akan haka wannan yakan shiga da yawa a babin aure da saki kun ga waɗannan mu'amaloli ne haka nan kuma العقود والمواثيق والعهود في في البيوع cikin abin da ya shafi yarjejeniya da alkawari da sa hannu da za'i da agreement a babin cinikayya wasu sharuɗa da wani zai lazimta a ciki in ya saba ma shari'a to akan ambaci wannan shi ma a ce bid'a tana shigowa an gane wannan tanan ne in ba haka ba asali suka ce dalilin cewa ma al'adar da mu'amalar akan samu wani abu na bid'a a ciki shine ai kusancinsu ko kuma alaƙarsu da ta'abbudi duk wata mu'amala to akwai wani sha'iba akwai ɗan wani ɗan sofa ne na ibada kuma a cikin ai yanzu aure an ce masa mu'amala ko ba haka ba to amma kuma akwai abubuwa da yawa na ibada a cikin aure yawwa saki menene harkar akwai wani abu da ya shafi ibada a ciki akwai abubuwan da suka shafi yadda za a daura auren da inda za a daura shi da sharuɗan daurin aure da sauransu to duk akan samu wasu abubuwa na ƙare-ƙare in an yi nufin cewa lada za a samu to ana ake samun bid'a in ko an bar shi a matsayin al'ada ce mu haka muka saba yi a garinmu ba mu ce akwai lada ba to al'ada ce wannan ba bid'a ba ce sai nan kuma abin da za a lura da shi shine ta saba ma shari'a ta wani wuri akwai hani akan ai kaza to shikenan sai a ce haram ce saboda ta saba ma shari'a ba saboda bid'a ba amma in dai an dauki ta'abbudi a cikin ta cewa ana sa ran za a samu lada to anan ne ake samun bid'a insha Allah kun gane da zancen shi yasa akwai zan kawo mana tarifi na uku wanda zai in kun so ku iya rubuta zai taimaka mana wajen ƙara fahimtar definition ko bayanin hakikanin ko haddin me ake cewa bid'a din musamman muka dauki wannan ta'arifin da shi malam ya kawo mana na shatibi wanda ya faɗi yuqsadu bisuluki alaiha a ma yuqsadu bihi mene bi shar'a bi tariqati shar'iyya awwa a in mun fahimci wannan ta'arifin zamu iya cewa ma'anarsa ita ce gashi shi nake so ku rubuta in kuna so ma fu'ila ma fu'ila duk abin da aka aikata shi ko bari mu fara karanta larabcin ku rubuta sai mu sharhin sa ga mai son rubutawa ma fu'ila aw turika bi qasdi al-qurbati lillahi ta'ala ma fu'ila أو ترك بقصد القربة لله تعالى مما ليس له أصل مما ليس له أصل في الشريعة مما ليس له أصل في الشريعة سواء مما ليس له أصل في الشريعة سواء كان ذلك في العقائد أو الأحكام سواء كان ذلك في العقائد أو الأحكام وفي العبادات أو العادات وفي العبادات أو العادات wannan zai fito mana da a dunkulka iya cewa cikin ma'anonin bid'a wannan ya shigar da abubuwan da duk ake so a fahimta ma fu'ila duk abin da aka aikata to nan fu'ila alƙaulu wal'amulu sun shiga ciki shi a cikin wannan fu'ila ɗin yawwa abin da ke na baki da kuma abin da aka yi da gabar jiki duk ya shiga cikin wannan fu'ila ɗin au turika ko aka bar shi duk abin da aka aikata ko aka bar shi bi qasdil qurbati lillahi ta'ala da nufin kusanci zuwa ga Allah ma'ana kenan da nufin neman lada ko yawwa mimma laysa lahu aslun fi shari'ati na daga abin da ba shi da asali a shari'a ba shi da asali a shari'a shari'a bata zo da shi ta ce a bauta Allah da shi ba sawa'un kana zalika fil aqaidi wannan ko da ya zama a cikin bangarorin abubuwan aqida ne awil ahkami ko a hukunce hukunce wa fil ibadati hakanan a ibada ibada aw al'adati ko kuma a al'adu to duk abin da ya siffantu da wannan sifa shi ake cewa bid'a insha Allah yanzu an fahimci abin duk abin da aka aikata ko aka bar shi da ni da niyyar mai kusanci zuwa ga Allah da neman kusan da niyyar neman kusanci zuwa ga Allah na daga abin da ba shi da asali a shari'a ba shi da asali a shari'a mun an ce ba shi da asali babu wani dalili ma'anarsa shine babu wata hujja ta shari'a da ta yi nuni a kansa shine ma'anar ba shi da asali babu wata aya ta qur'ani babu wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace ayi wannan aikin ko a bar wannan aikin ko a babin aƙida ne da zaka kudurce shi ko a babin hukunce hukunce hukunce hukunce shine halal da haram abinda za a ce abu kaza halal ne abu kaza haram ne ko kuma ya zama a babin ibada ko kuma a babin al'ada dangane da mu'amala ban ƙara mana wani misalin da na so in faɗa da su na manta don abin ya fito mana sosai yadda ake ɗaukar abubuwan bid'a ta samu shiga cikin harkar mu'amala kamar abubuwan da akan ɗora wa mutane da niyyar cewa shari'a ce ta ɗora musu wannan shine mudahatan li shar'illahi alhali shari'a bata ɗora mutane ba a ɗora musu ko ta babin hukunci ko ta babin jagorancin mutane a addini a ɗora musu wani abu a ce su yi alhali shari'a bata sa musu wannan abun ba an gane wannan abun kuma a ɗauka cewa wannan abun hukun ai ilhaƙinsa da wani hukunci ko a ce masa mubahi ko a ce mustahabbi shi ko abin da ya shafi mustahabbi ko wajibi ko mustahabbi ko mubahi ko haram ko makaruhi hukuncin waye hukuncin shari'a ne to idan abu ba hukuncin shari'a bane sai ka da shi na shari'a ka wajabta wa mutane bayan ba wajibi bane to shi ma ana samun bid'a a nan bayan ko asalin sa menene mu'amala ce insha Allah an fahimci wannan shi to bayan wannan sai malam yake cewa idan mu dan komo baya saboda abin da ya ambata mana ta ta hassala ɗinnan ko saboda fa'idojin mun tsaya akan na biyu ne ya ce akwai fa'idoji guda hudu ko da ya ambata ya ce akwai fa'idoji alfa'idatul ula annal bid'ata qad takunu fil aqwali bid'a takan kasance a maganganu qad takunu fil a'mali takan kasance a ayyukan gabubba qad takunu fil i'tiqadati ko alfa'idatu thaniya a wannan ta'arifofi annal bid'ata lam takun fi ahdihi alaihi salatu wassalam wala fi ahdi sahabatihi bid'a ba a same ta ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakanan a zamanin sahabbansa me yasa aka shigar da sahabbai cewa zamanin su idan ba a yi abu ba kun ga wani lokaci yanzu in kun duba za mu zo kan wannan mun zo tattaunawar mu akan kasa bid'a zuwa mai kyau da marar kyau an yi magana cewa za mu tattauna na so mu bar wannan zuwa darasi na musamman insha Allah asalin abun za mu zo mu tattauna za mu yi bayanin sa cewa waɗanda suka fara kawo wannan abun suna cewa asalin bid'a ita ce duk abin da aka farar da shi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun fahimci wani abin bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam don haka sai suka ce amma yana kasuwa zuwa ga akwai mai kyau akwai marar kyau sai su ce duk wanda yake akwai alheri da maslaha a cikinsa to mai kyau ne duk wanda kuma ba maslaha a cikinsa to haram ne an gane wani abu wannan shine ta'arifin da da yawa wanda suka tafi zuwa ga cewa ana kasa bidiyo zuwa mai kyau da mara kyau suka ɗoru a kansa shine ta'arifin al-Izz bin Abdussalam shine fara yin wannan ta'arifin shi kuma kun ga cewa yayi sai ya koma baya bayan rasuwar daga rasuwar manzo Allah sallallahu duk abin da aka yi bayan sa sunan sa bid'a shi yasa sai su in an tashi misali sai a ce kamar tattara Qur'ani wuri guda tattara Qur'ani wuri guda kun ga yaushe aka yi shi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suwaye suka yi sahabbai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin Abubakar zamanin Umar zamanin Uthman yawa to sai su ce amma wannan ai abu ne mai kyau tun da gashi ya hada mana Qur'ani wuri guda don haka sai a ce wannan bid'atun hasanatu an gane abu yawa to in ka dauki wannan ta'arifin ka ce bid'a ita ce duk abin da ba a yi ba zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to za ka shigo da abubuwa da yawa wanda shari'a ta yarda da su duk za ka sa su a cikin bid'a saboda nan ta'arifin bid'a ne bil ma'ana lughawi yawa literal fassara ce ta me ake nufi da bid'a shine duk wani sabon abu da aka farar da shi tunda ko an yi shi ne bayan zamanin manzo Allah shi yasa aka ce masa sabon abu ne to amma a gun malamai in suka ce bid'a zai yi suna nufin wani abu daban ba wannan ba tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya bamu umarni akan cewa mai riko da sunnarsa kuma mai riko da sunnar khulafa'ur rashidun an bubji abun tunda ya gaya mana wannan umarnin ashe kenan sunnar khulafa'ur rashidun ba za ta zama bid'a ba an gane wani abu shi yasa a ƙarshe wannan sai ya ce wa iyyakum wa muhdathatil umur ashe kenan muhdathatil umur ayyukan wancan khulafa'ur rashidun baya cikin muhdathatul umur insha Allah kun fahimci abu don haka kenan daga nan tara qur'ani wuri guda kwata kwata ya fita ba bid'a ba an an fahimci abu insha don haka ashe ba za ka ce duk abin da ba a yi zamanin manzo Allah shine ake nufi da bid'a ba malamai haka suke cewa wannan abin da ka mana ka dauke shi zaka fahimci abin inda bid'a take duk abin da aka aikata ko aka bari da niyyar samun lada na daga abin da ba shi da asali a shari'a to kaku duk abin da khulafa urajun suka aikata suka yi umarni to yana da asali da a shari'a saboda wannan hadisin ya nuna mana mu bi shi an gane wannan abun ko to wannan insha Allah zamu zo a kansa mu yi maganar mun zo maganar masu cewa za a kasa bid'a zuwa ga hasana ko kabiha ko mazmum to yau zamu tashi kan fa'ida ta uku bismillah
alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah يقول الشارح حفظه الله الفائدة الثانية من التعاريف الفائدة
الثالثة الثالثة مم.
أن البدعة يقصد بسلوكها التقرب إلى الله جل وعلا نعم يعني عمل عبادي يقصد به يقصد به الأجر والثواب نعم والتقرب إلى الله جل وعلا نعم
الفائدة الرابعة نعم وهي مهمة مم.
أن البدعة ملتزمة نعم يعني أنه جعلها طريقة طريقة أنه جعلها طريقة تضاهي تضاهي الطريقة المشروعة في الالتزام بها نعم أما إذا لم يلتزم أما إذا لم يلتزم بالعمل أو إذا.
بالقول إذا لم يلتزم أين نهم المبتدئ نعم نعم أما إذا لم يلتزم بالعمل أو نعم.
بالقول فيكون خلاف السنة نعم ويكون غلطا نعم أو يكون مردودا أو بحسب الحال نعم لكن لا يكون بدعة حتى يلتزم نعم إذا أهله والتزم نعم يعني الناس مشوا على ذلك نعم.
أو هو إذا أحدثه والتزم نعم نعم طيب جزاك الله خير فائدة أكو daga cikin wannan definitions da muka tattauna na bid'a ina faɗin wannan ne saboda na san mm, a hausance bayanin sai ka ce bayanin ma'ana ko asalin shi kuma definition fassara ce a turance haka ake cewa definition ko a larabci yana da is- kalmar da ta dace da shi amma a hausa babu sai mun ce bayanin ma'ana ko ba haka bane ko da yake ko hausa ce bata ishan bakila Eh, amma a a larabci suna cewa alhaddu shine ma'anarsa alhadd alhaddu shine ake nufi da definition me shi yasa ibnu arafa ɗaya daga cikin malaman malikiya a littafinsa mai suna al-hudud wanda bai sani ba sai ya dauka abin da ake da al-hudud shine abin da ya shafi yanke hannun barawo da abin nan haddi da ake yi na abin nan na hukunci ko to ba haka ake ne al-hudud abin da yake nufi shine jam'in haddi ne ma'ana at-ta'rifat yawo definitions ake nufi in kana son ka fahimci fiqhu kuma kowace kalma a cikin littafan fiqhu ka samu me ake nufi da ita me bayanin ma'anarta abin da ake da haddi ko definition to ka samu wannan littafin zai fa'idantar da kai sosai kuwa zai zai maka ta'arifin albay'u me ake nufi da albay'u ciniki me ake nufi da azzawaju alkaza alkaza duk zai kawo maka sai ce maka abin da ake nufi da shi a lugar larabci kaza a littafanmu na malikiya ko in an ce kaza ko a littafan shari'a in an ce kaza to ga abin da muke nufi to wannan yana da muhimmanci zai saka a to wannan shi ake nufi da haddi to asalin ana kiransa haddi ne saboda iyaka yake sanya maka duk abin da ake so ya zama haddi ko definition abin da ake nufi shine ai a sanya ma wani abu alamomi da iyakoki da za su bambance shi daga sauran abubuwa ko ko a bature da ya ce definition shine ai defining abu a sa shi ya zama definite ma'ana a fito da shi da zai zama ya bambanta da sauran abubuwa sai a ce a tantance shi a fayyace shi a ce kaza shine kaza daga ciki ma har ana akwai abubuwan da ku ji ana cewa muhtarazatu ta'rifi da muka ce kaza to banda kaza kenan da muka ce kaza to banda kaza kenan to a wannan babin shi ake nufi da ta'rifofi to wannan ta'rifofin da ya kawo mana kun ga ya kawo mana guda biyu ko da wanda ya ce wasu malamai sun ambata da ɗaya daga cikin ta'rifofin malam shatibi wanda ya magana ya shigar da hatta al'ada a cikin bid'a ma'ana cewa al'ada ita ma akan samu bid'a a cikinta to bayan wannan kuma ga wanda abinda zai bayyana mana wancan da na kawo mana wanda kuka rubuta to fa'idojin da za mu samu a ciki mun ji guda biyu ko na uku sai ce annal bid'ata ita bid'a yuqsadu bisulukiha at-taqarrubu ila Allah jalla wa ala asalin bid'a ana kiranta bid'a ne dama kuma ba za ta zama bid'a ba har sai idan akwai wannan niyyar a cikinta asali mai ita yana so ne ya samu kusanci zuwa ga Allah shi yasa ya yi ta ashe kenan duk wanda ya aikata wani abu da niyyar saban Allah ya san saban Allah yake yi to ba bid'a yake ba an gano wannan yawwa mai saban Allah ba bid'a yake ba dan bid'a bane sunansa mai saban Allah asi fasiki ko mujirimi mai laifi wannan shine sunayensa amma lafazin bid'a bata hau kansa ba sai idan yayi abin nan da nufin ya bautawa Allah Allah ya bashi lada to ana ake samun bid'a ya'ani amalun ibadiyyun wato aiki ne na ibada yuqsadu bihi al-ajru was-thawab wanda ake nufin lada da sakayya Allah ya bada lada akai shi yasa kun ga wani misalin har yanzu shi ma da naso in kawo ɗazu maganar ibada ai mu'amala yanzu akwai abubuwa na mu'amala ne amma idan aka ɗauke su ana bauta da su kamar da mana ibn qayyim ba da misalin su haka ibn jamiya yace kamar abin da ya shafi kiɗa haka asalin kiɗa menene laifi ne a matsayin mu'amala yake da mutane ko ba haka ba mu'amala ce da mutane suke su ji daɗin ta masu shi suna jin daɗi to daga ran da mai kiɗa ya ɗauki cewa in yayi Allah zai bashi lada to sunansa bid'a an an fahimci abin yawwa to wannan shine misali yace wa taqarrubu ila Allah jalla wa ala da kuma dai kusanci neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine ita ce fa'ida ta nawa ta uku al fa'idatu rabi'a fa'ida ta hudu shi kansa malin salih ali sheikh sai ce wahiyar muhimma wani kuma tana da muhimmanci wajen fahimtar bid'a kuma zai taimaka maka matsayinka na ɗalibin ilimi wajen hukuncin da kake wa ayyukan mutane ka san inda za ka sa kowane abu wanda bai cancanci a ce bid'a ya yi ba to karka kira shi mai bid'a ka fahimci yadda ka'idar take ya abin yake yace annal bid'ata multazama abinda ake cewa bid'a wani abu ne da aka lazimce shi abu ne mai ma'anar lazimta ka makale masa kullun haka kake yi to haka bid'a take ma'ana ba sabo ne da aka yi shi sau ɗaya ba idan mutum ya yi sau ɗaya aka gaya masa cewa wannan ba haka ake yi ba kuskure yayi shikenan ba sunansa dan bid'a ba ran da ya ce haka kullun zai yi saboda Allah zai bashi lada to wannan shine ke sanya shi a cikin ne bid'a to sai ce yani annahu ja'alaha tariqatan tudahi at-tariqata ash-shar'iyyah al-mashru'ata cewa shi mai aikin ya sanya wannan aikin nasa wata hanya ce tubahi wadda take kama da at-tariqatul mashru'a hanyar da aka shar'anta ta domin menene hanyar da aka shar'anta ta ya take idza kanat fi babil ibadati fa hiya imma wajibatun aw mustahabba ko wa idza kanat fi babil mu'amalati faqad takunu mubahatan au mene haraman au makruhan cikin abubuwan nan guda biyar ibada dama a yanki na farko ake samun ta wajibi da mustahabbi babu wani abu ibada sai a wajibi ko mustahabbi illa al'adatu allati nuya biha at-ta'abbud wannan ita ma tana koma cikin abinda ba wajibi ba ba mustahabbi ba amma ibada ce ban sani ko kun fahimci me nake nufi ma'ana abinda aka aikata shi in wajibi ne ko mustahabbi kun ga wani ashe ake ce mai ibada ko kuma ya zama a babin mu'amala ne wanda ko ya zama mubahi ya halatta ko kuma ya zama halal abin nan haramun ne ko kuma makaruhi ko ba haka ba amma ibada ba a samun ta sai a gefen wajibi ko mustahabbi duk abin da ke ibada ne to ko ya zama wajibi ne ko mustahabi sai fa idan abu na uku da zai iya zama ibada shine al'adar da aka yi mata niyyar neman lada to wannan sai a duba asalinta in niyyar neman ladan dama ta halatta to wannan ba matsala bata zama kuma bid'a ba misali mutumin da zai ce ya ci abinci kun ga abinci menene cin abinci ibada ce ko al'ada al'ada ce to idan mutum ya ci abinci da niyyar ya samu ƙarfin da zai yi ƙiyamun laili yau da daddare ya zama asalin niyyarsa kenan ya saba in ya daɗe da yunwa to ba iya tsayuwa sai ce kai bari dai tun da yau ina da niyyar ƙiyamun laili bari in ci abinci to wannan cin abincin da ya yi a matsayinsa na me al'ada niyyar nan ta canza shi daga al'ada ya koma ibada sai Allah ya bashi lada akan wannan cin abincin kawai da shan na shan kofi misali yauwa da makamancin waɗannan in niyyarsa kenan to waccan niyyar saboda niyyarsa ta asali to wasilarta sai ta zama ita ma mashru'a da za a bashi lada akai yauwa amma in ya makale ta yace kullun sai yayi kuma yana ganin makale ta din Allah yana so kuma zai bashi lada saboda makale ta to sai ta dawo bid'a ku kun fahimci abin yauwa na'am daidai ne to muje to sai yake cewa amma idza lam yaltazim bil amal amma idan bai lazimci wannan aikin ba kawai dai ya aikata sau daya aw bil qawli ko kuma fadin magana ce ta baki fa yakunu to sunansa a shar'ance khilafa sunnati wa yakunu ghalatan wa yakunu mardudan ana kiransa kuskure ana kiransa khilafar sunna shine sabanin sunna ana kiransa kuskure ana kiransa kuma abin da za a mayar ba za a samu lada ba a cikin sa an fahimci misali kana ganin mutum sau daya sai aikata shi ma gashi nan zai kawo misali dai kar mai gaggawa yawwa au bi hasabil hali ko kuma dai gwargwadon halin da yake lakin la yakunu bid'atan amma ba a kiransa bid'a hatta yultazam har sai an makalewa abin an ki barinsa shine ke zama bid'a idan ahdathahu in mutum ya farar da shi ko wani ya farar da shi wal tuzima kuma aka lazimce shi ya'ani annasu mashau ala zalika shine ma'anan abin da jama'a suka rungume shi din mutane suka tafi a kansa shine mashau ala zalika suka tafi a kansa au huwa ko kuma shi wanda ya fito da shi din iltazamahu ya rungumi abin kun ga can da yake idza ahdathahu ai wanda ya farar da shi wal tuzima kuma sai mutane suka lazimce shine ya'ani annasu mashau ala zalika au huwa ko kuma shi wanda ya farar din iltazama ya lazimce shi kun gane dai me ake nufi da lazimtar yanzu yawwa fa idan don haka yufarraqu fi hadha al-maqami a wannan matsayin ana bambancewa ma bainal bid'i wal muhdathati fi din ana bambancewa tsakanin bid'o'i da kuma fararrun abubuwa a addini akwai bambanci ma'ana waɗannan abubuwa abinda ake kira bid'o'i fararrun abubuwa to suna da bambanci wa ma baina mukhalafati sunna da kuma abinda yake sunansa sabanin sunna gashi zai bayanin zan in muka karanta zan kare mana bayani sai ce falaisat kullu mukhalafatin lissunnati bid'atan ba duk abin da ya saba ma sunna ake kiransa bid'a ba an fahimci abin ba duk abin da yake sabanin sunna sunansa bid'a ba fal bid'atu abin da ake ce ma bid'a ku ji ma ta ma tukhalifu bihi sunna abin da kake saba ma sunna da shi wa yultazam bihi kuma alizumce shi koyaushe a rika yi ma'ana kenan matakinsa na farko shine mukhalafatu sunna amma la yakunu bid'atan hatta yastamirra sahibuhu alaihi wa yaltazimuhu da'iman wa da'iman yaf'alu ma'ana matakinsa na farko sunansa a'a wannan abin da kake yi ya saba wa sunna ma'ana kana yin abin da yake ya saba ma sunna in ya ci gaba ya ta yi ya ta sai a ce to wannan kuma me bid'a ce insha Allah an fahimci abu to sai ce fa yakunu tariqan mashru'an in mutun yayi haka to sai ya mai da shi hanya da aka shar'anta multazaman bihi wadda aka makale mata ake ta amfani da ita to ga misali yace masalan misalin wannan shine law ata ahadun minan nasi da wani mutum zai zo wa ba'da salati al-mafruḍa bayan sallah ta farilla rafa'a yadayhi wa da'a sai daga hannunsa ana sallamewa daga sallah sai daga hannunsa yana addu'a hal yakunu fi'luhu bid'atan shin wannan aikin nasa bid'a ne aw huwa ghalatun wa khilafu wa khilafu lis-sunnati ko ko sunansa kuskure kuma ya saba wa sunna me zaka ce to na ƙulu huna malam ya ce a nan muna cewa nan zuru za mu duba ne mu gani hal yaltazimu haza shi mai wannan aikin haka yake kullum haka yake yi am annahu fa'alahu tilkal marrata ko ko ya aikata a wannan karan ne kawai aw yaf'aluhu ko ko yana aikatawa fi taratin baina hinin wa akhara ba'idatin yana aikawa wani lokaci yana aikata wani lokaci amma a tsakanin ɗaya da ɗaya da ɗan nisa wata nan can sai ya manta wata nan kawai sai a ga ya aikata kullu shahar misali sau ɗaya yake a wata a kullu shahrain ko sau ɗaya a wata biyu wala yaltazimuhu kullu marra ba duk sallah yake yi ba fa yakunu idza fa'alahu marratan to in sau ɗaya aikata na qulu sai mu ce hadha khilafu sunnati wannan ba haka aka samu a sunna ana yi ba wala ya juzu lahu mukhalafata sunna sai a ce kaga ko bai kama bai halatta ka saba wa sunna ba ka bari yadda sahabbai suka samo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka yi sallame daga sallame ake yi tasbihi ake yi ayi tasbihi ayi tasbihi ayi tasbihi shikenan mutum wasu daga cikin salaf addu'ar kwata-kwata ba sa yin ta bayan yin sallah saboda ba a samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi ba wasu kuma sukan ce in mutum ya rabe da yin tasbihinsa yadda za a gane wata ibadar yake daban kar a ɗauki cewa wannan addu'ar ɓangare ce ta sallah daga sallama sai haka in ya rabe ta musamman ya gama tasbihi kuma ya nafila in lokacin yin nafila ne to in ya koma gefe ya ɗaga hannunsa ya addu'a ba laifi ba ne an fahimci nan abubuwan wasu malamai wasu kuma malamai suna ganin asali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a ruwato daga gare shi yana yin addu'a ma'ana ɗaga hannu a kowace sallah ba amma yana addu'a yana yi a cikin sujada yana yi a lokacin abin nan tahiyya ta ƙarshe an fahimci waɗannan abubuwan haka in mutum ya ɗauko addu'o'insa duk ya sa su a cikin sallah wannan shi yafi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba yi da'ima amma in ya ɗauki in ya gama tasbihi yayi na filfili zai ɗaga hannun yayi wasu daga cikin malamai sun halatta haka sun yi an gane wannan abu yawwa amma in ya lazimci ko tilas sai an yi haka to anan ake tambayarsa in koyaushe sai ya yi hakan ba tare da ma faslin ba to sai a ce an shiga kuma bid'a saboda lazimtar abu nan fa ba ana zancen ta wadda muke magana kwanaki ta liman ya karanto a ce kul huwallahu kafa uku uku salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a karanto fatiha ba wannan ba shi wannan asali banda bahaushe ba mai yin sa a duniya an fahimci wani abu yau al'ada ce ta mutane yau daga liman ya sallame ce to kaza da kaza kaza da kaza in yi wannan kuma a gama har ka ga mutane sun dauki in ba a yi wannan ba sai a kyamaci limamin ko me ko ma masallacin gaba ɗaya a ce ai ba sa yin addu'a bayan sallah wani malamin ya har fada yake akan wannan fada sosai zafi hankalinsa ya tashi cewa an canza addini da zai duba kuma sai ga me yin wannan din shi ya canza abin da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bid'a ba a kafa hujja gare ta da halal cewa ce abu kaza ai ya juzu a'a sai labudda an yakuna ma'muran bihi Allah kyauta mana to shine sai ke cewa wala yajuzu lahu mukhalafatu sunnati to sai yace amma idan tazamahu amma fa idan mutum ya lazimci haka fasara hadiyan ya zama hanya an ce hadiyu nan ana nufin hanya yau ba shirya ba hadiyu ana ya zama fasara manhajan tariqan sulukan ya zama behavior yau da kullum haka yake yi hanyarsa kenan kullum in ka ganshi akan haka yake to yayin da ya wannan a lissa abin mulaziman lissalawatil mafruḍa yana yin haka a kowace sallah sara bid'atan muhdathatan to ya zama bid'a farariya shi yasa kun ga kamar da ambata mana shi Usman dan Fodiyo ya sanya wancan abin da ake yi a kasar Hausa din na a karanto kaza a karanto kaza liman ya faɗi wannan bayan kowace sallah ya kira shi wa huwa bid'atun makruhatun haka ya kira shi bid'a ce abin ki in ji shehu dan Fodiyo rahimahullahu ta'ala sai ce ya shimalu ha hadithul wa'idi anil bida'i hadithin nan da ya magana akan narko dangane da bidi'o'i to ya shafe su wannan hadithi shine wannan hadithin man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd ko man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd to da wannan muka kawo karshen sharhin da malam yayi mana dangane da wannan hadithi na man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd ko kuma man amila amalan laysa alaihi amrun fa huwa rad darasi ne muka akan sa mu koma tun daga shafi na 68 ko mun yi darasi na 50 a kansa mun yi na 51 52 53 54 yau na 55 ga darussa shida kenan ko ko ba haka bane eh darussa shida eh hadda na hamsin ɗin ai hamsin da ɗaya da biyu ai hamsin da kuma hamsin da ɗaya hamsin da biyu da uku da hudu da biyar muga darasi shida muka yi akan wannan hadisin man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu kuma khatimatuhu yakunu insha Allah fi darsil qadim zamu magana akan abin da ya shafi a bid'a kasa ta zuwa ga hasana da kuma mazmuma insha Allah zai zama mana darasi na musamman ana sakar manta asali meye dalilin shigo da wannan hadisi a wannan babi don in tuna mana da muna nisa da abin muka manta asalin makasudin littafin littafin nan na me ya sunansa fadlul islam fadlul islam kuma ya sanya masa babi babi muna babi na biyu babi na farko shine babin shi kansa fadlul islam din babin da sunansa ɗaya da littafin ya kawo mana ayoyi da hadisai da suke nuna mana musulunci fa addini ne na falala mai falala a tsakanin addinai Allah ya fifita shi sannan kuma yana da darajoji da falaloli akan mutanen da suka bi shi mutane za su samu alherai in suka ɗauki musulunci sannan muka shiga babi na biyu shine da yake magana akan babu wujubi dukhuli fil islam babin wajibcin shiga musulunci to shi ma ya kawo mana ma'anoni abu guda biyu wajibi ne a shiga musulunci ko dai ta ɓangaren suna ya zama sunan addinin ka tilas ya zama al-islam don haka karkai nasaranci karkai yahudanci karkai kaza karkai kaza duk addinin da ba sunansa islam ba karkai wajibi ne ban fassara ta biyu ko ma'ana ta biyu ko mahanga ta biyu ga sunan wannan babi shine addinin da za ka ya zama shine haƙiƙanin musulunci ma'ana musuluncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a ƙarƙashin haka wajibi ne ka bar bidiyoyi duk abin da yake bid'a ne to ba shine addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wanda za a kira shi al-islamul haqiqi ba an gane tunda ko wajibi ne a shiga addinin musulunci to bid'a ba ta cikin abin da wajibi a shige shi don haka wajibi ne a batta saboda a samu tsayawa a cikin al-islamul haqiqi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi insha Allah yanzu kun gano dalilin wannan hadisi to yanzu tunda muna da lokacin ko da ke saura bai fi minti goma ba mu karanta shi nassin hadisi na gaba insha Allah darasinmu na gaba sai mu wancan magana akan idan ta ɗau mana bai wuce minti talatin ba sai kuma mu dawo mu karanta sharhin wannan ɗin insha Allah ta'ala قال رحمه الله نعم
قال رحمه الله تعالى بعد ذلك نعم وللبخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قيل ومن يابى
ايه وصل هذا فيه رعاية اللفظ لأنه قال إلا من أبى نعم فراعوا لفظه عليه الصلاة عليه الصلاة ya takaita a nan ne saboda dama ya gaya mana shi can a baya ko man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba shi ne cikin hadisin yawa to ba shaka a hadisi na biyu kenan ko a wannan babi din babin wajibcin shiga addinin musulunci ce qala ta'ala آه، قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وللبخاري مال محمد بن عبد الوهاب باين هكا سيشي الإمام البخاري يا رويته عن أبي هريرة دقى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ صلى الله عليه وسلم ياشي كل أمتي يدخلون الجنة دكا الأمة ذات شقاء الجنة إلا من أباه sai wanda ya ƙi ƙila wa man ya aba ko wa man aba aka tambaye shi wane ne ku zai ƙi shi ne ya ce man ata'ani da khalal janna ma'ana man ata'ani faqad ahabba dukhulal janna ko ba haka bane wa man asani faqad ikhtara min indi nafsihi wa min qararati nafsihi ikhtara alla yadkhulal janna tunda ya ƙi manzan ya ƙi bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana wanda ya bi ni zai shiga aljanna wanda kuma ya ƙi bi na to ya ƙi shiga aljanna lalle manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana son wannan al'umma tasa shi yasa kullum daga cikin abubuwan da yake damuwa da su al'ummarsa al'ummarsa al'ummarsa al'ummarsa ko bacci ya tashi yana tunanin al'ummarsa ta tsira daga bala'i ta tsira daga azabar Allah ta shiga aljanna shi yasa galibin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da lafazin umumi yakan yi su galibi al'ummata ya Allah kai mana kaza ya Allah kai mana kaza inda bai yi ba ma in kai kana jagorancin mutane to ka sa shi ya zama al'umma kowa ya samu kuma kullun tunanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dama abin da zai sa su samu ceto abin da zai sa su samu shiga aljanna saboda mai dama Allah madauki ya kira shi bil mu'minina mene raufun rahim shi mai jin kai ne mai tausayi ne ga al'umma mu'minai to Allah ya sa mu samu wannan rahama da tausayi Allah ya sa mu cikin masu son shiga aljanna ta hanyar da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hadha fihi ri'ayatul lafzi wannan akwai kula da lafazi ma'ana yadda lafazin yake li'annahu qala illa man aba fara'u lafzahu عليه الصلاة والسلام فقالوا له ومن أبى ngani tunda haka ya faɗa illa man aba su ma sai suka ce wa man aba to waye ya ƙi ko wane ne ya ƙi ya'ani man hadha alladhi aba wane ne wannan wanda ya ƙi shiga aljanna qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba shine faɗi wannan domin san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kullum muna nanata wannan darasin da wasu darasin ma dai wanda ba wannan ba cewa shine asalin sababin da in ka bi shi Allah maɗauki ya haɗa ka da shi binsa shine tsira ƙin binsa shine halaka aljanna haramun ce akan wanda bai bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam fuskar shigo da wannan hadisin ina ga ai ba ta muku wahala ku fito da ita ba me ya alakar wannan hadisi da wannan babi wannan hadisin in na tambaye ku me ya alakarsa da wannan babin ta ina ya shigo wannan babin ai kun gane babin tunda mun yi tuni a kansa yanzu babin mene wujubu dukhul fil islam babin wajibcin shiga addinin musulunci to ta wace hanya wannan hadisin ya dace a ambace shi a wannan babi kun kula malam Muhammad bin Abdullah mutum ne mai fiqhu yadda mutum bai baya tsammani Allah ya hore masa fahimta da hangen nesa ba irin yadda masu kinsa suke faɗi ba ai bai san komai ba sai nassi total literalist haka suke ce masa literalist ne da shi da Isu ibn Taymiyyah ba san komai ba sai iya lafazi kawai a haddace lafazi ba a fahimta wanda ke da fahimta ba zai rubuta maka wannan ba ka karanta kitabut tauhid ka gani kuma ka duba irin su al-Imam al-Bukhari irin hanyar da ya bi wajen rubuta sahih bukhari ita malam Muhammad bin Abdul Wahhab bi sai in ya sa babi babi kaza to sai kawo hadisan da suke mu'amala ai suke da alaka da wannan babi din kana karanta kuma zaka fahimto ina ya kwakwalo wannan ma'anar da ya sa wa wannan babin suna to haka nan shi ma wa zai mana bayanin wannan wannan hadisin man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me alakar sa ta ina ya shigo karkashin babu wujubi dukhul fil islam ana ga ba zai wahala ku faɗa ba ko ba wahala ko zai dai na banda kai yau wannan sunna mhm mhm
جيد أحسنت بارك الله فيك da ƙari dai haka kaɗan ta wani gefe yauwa yauwa na'am ashe wajibi ne a bishi duk abin da zai sa wanda bai yi shi ba zai shiga wuta to ashe abin da zai sa ka shiga aljanna wajibi ne to wajibin nan shine ka bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimci abin na kan ma ba kuskure bane shi ma an hada su insha Allah da su insha Allah yawwa to shine sai shi wa hadha minhu sallallahu alaihi wasallam wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi salatu wasalam taqrirun li amrin azim yana tabbatar mana wani abu ne babba wa huwa annahu la yumkinu ad-dukhul fil islam to gashi ya fito mana da abin ba zai yi a shiga musulunci ba illa bi ta'atir rasul sallallahu alaihi wasallam wa annahu idza lam yuta wa idza lam yuta yau haka ya kamata idza lam yuta'ir rasul wa yultazam bi sunnatihi fa innahu lam yadkhul lam yadkhul al-abdu fil islam kullihi idan mutum bai yi da'a ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma ya bi ya makalkalewa sunnarsa to ba zai shiga bawa ba zai shiga musulunci ba gaba ɗayansa wallahu jalla wa ala amara bidukhuli kullihi Allah ko yayi umarnin a shiga musulunci ne baki ɗayansa ko ya ayyuhal ladina amanu fa qala ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi kafatan as-silmi bi ma'ana al-islam ya ku ne suka imani ku shiga musulunci baki ɗayansa baki ɗayanku ko baki ɗayansa baki ɗayansa eh duka baki ɗayan ku kiran zuwa tunda aka ce ayyul ladina dukkanin ku kuma sannan ai dama nan za ku ga in tunda ana nufin musuluncin ne ake tantance irinsa wanda za ku shiga ai an gama maganar ku gaba ɗaya tunda kun zama muminai ya ayyuhal ladina amanu ake ba ya ayyuhan nasu bane kun gane yau ya ayyuhan nasu su da ma za a ce su shigo musulunci to anan musulunci ma'ana biyu ce akwai al-islamul mutlaq da kuma me mutlaqul islam mutlaqul islam shine asalin ka shiga musulunci da la ilaha illallah muhammadu rasulullah in ka same ta to ka zama musulmi amma al-islamul mutlaq kamar al-imanul mutlaq shine musulunci kammalalle to in ku kana son kamala to kai shiga baki ɗayansa kar ka shiga wani bangaren ka ki wani bangaren don haka kar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai kaza ka ce za ka yi a ce kai kaza kuma ka ce ba za ka yi ba gaba ɗaya in kai da'a anan to kai da'a a can to anan ka samu al-islam mene kamila an insha Allah an fahimci abu to shine sai ce ya'ani udkhulu fi silmi jami'an wa amara bi ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam to mu tsaya anan saboda lokaci insha Allah mako mai zuwa za mu dawo mu sake bin wannan ma'anonin bayan mun dan yi magana akan abin da muka alƙawaranta shi insha Allah ta'ala muna roƙon Allah mu duke ƙara mana fahimta Allah ya ƙara nuna mana gaskiya ta bayyana a gare mu a matsayinta na gaskiya kuma ya ɗora mu akan ta ya ba mu ikon binta Allah ya sa mu fahimci gaskiya katta mana rufa ido katta rikice mana mu gane cewa ƙarya ce kuma ya ba mu ikon nisantarta Allah subhanahu wa ta'ala ya bar mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ƙarshen rayuwar mu Allah ya sa mu cikin al'ummarsa har kiyama kuma Allah ya sa mu cikin waɗanda manzo sallallahu alaihi wasallam zai cece su ran kiyama Allah ya biya kowa bukatunsa na alheri wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik